بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan bakwai shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai hijiriya wanda shine ya dace da sha daya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa darasi na goma cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salam aya ta saba'in daidai da ikon allah za mu tashi muna fatan yin uwa suna sane da inda muka tsaya mana a cikin bayanin kissar da muka tsaya ga sunan sun haɗu da annabi yusuf walamma da ala yusufa awa ilaihi akha yayin da suka shiga wajen yusuf sai ya matso da ɗan uwansa da ya ce a tafi da shi ɗin nan binyamin قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون تسي الله يتي فلما جهزهم بجهازهم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون
يعني عند يجمع هذا مسو shirin kayansu kuma wato sai wata hikima da dabara ya sa musu wani abu a cikin kayan awon kamar yadda muka faɗa wasu a cikin ayin ƙur'ani an samu takdim da ta'khir wannan yayi gaba wannan yayi baya sai aka sa kamar yadda muka yi bayanin satin da ya wuce ja'ala siqaya fi rahli akhi an hada musu kayansu na awo sai ya ɗauki asikaya wato wani kwano da sarki yake shan ruwa da shi kuma shi ne ake awo da shi sai aka ɗauke shi sai aka sa shi a cikin kayan abincin da za a ɗora a kan dabbar ɗan uwan annabi yusuf ɗin nan shine binyamin kenan ya musu wata dabara ja'ala siqayata fi rahli akhihi to ga sunan sun dama ya ce su taho da shi sun taho da shi ko ya keɓance sun yi sirri da shi ko to an gama auna musu kaya za su daɗa komawa to sai ake dabara ya gaya masu awansa ku saka wannan asiqaya din a cikin wannan kwano na ɗan uwan shi yusuf shi yake gaya musu suka sa saboda me ana so za a daɗa kirawo su a ce ga wani abin da ya faru za a zo a yi cekin sun ma'azana mu'azzinun bayan an gama cika musu an ɗora musu kayansu in talaku zahibina sun tashi suna tafiya sai mai shelaye shela mai ye kuwa yayye kuwa ayyatu hal'iru innakum lasariqun ya ku waɗannan karabka ya ku matafiya lalle ku barayi ne to watakila malamai suka ce wannan wanda ya shelan yayye kuwan bai san suwaye waɗannan ba bai san yaya hakikanin al'amarin yake ba dan bai kamata ya ce musu barayi ba to amma shi kawai shelaye cewa an ɗauke kofin da sarki yake shan ruwa ko kwanan awon ma an ɗauke shi sai wannan um, yake nuna cewa ashe tun da ka ɗauki kayan wani kayan da ba naka ba sata ne kuma aibu ne kuma illa ce lalle ku barayi ne to me suka ce masa malam قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم sai yan uwan annabi yusuf sai suka juyo suna juyowa sai suke yin magana wa akbalu alaihim don su kore wa kansu tuhuma sai suka fuskanci su waɗanda suke shela suke yeku wannan cewa su barayi ne don shi barawo baya da wani babban buri irin a kubutar da shi ko sai suka ce mada tafqidun me kuke nema mun ji kuna cewa barayi barayi me kuke nema suna so su ba da ansa su kore wa kansu tuhuma ku lura da hikima ba su ce ma za sarakana ba me muka sata don kar su tabbatar wa kansu sata sai suka ce ma za sarakana kamar yanzu wani ne zo ya ce maka kai fa ɓarawo ne fa ka ɗauke mana kaza sai ka ce karka ce me na sata in ka ce me ka sata kenan dama kana yin sata sai ka ce me ya bata kuke nema ba ku samu ba warai kuwa ku nemi kayan ku a wani wuri yawwa saboda lijazmin annahum bura'a'u min as-sariqa saboda sun yanke magana cewa su fa sun barranta babu su babu sata qalu nafqidu suwa al-malik sai su waɗanda suke shelan cewa ku barayi ne yan gidan sarki kenan sai suka ce ai kwanan shan ruwan sarki muke nema shine suwa al-malik waliman ja'a bihi himlu ba'ir kuma an ma sa wani kyauta wani bonus na kuɗi duk wanda ya zo da wannan abinda aka sace za a yi bashi himlu ba'ir iya nauyin da raƙumi zai ɗauka na kayan abinci wa ana bihi za'im kuma ni ne nake gaya muku ni ne kafili za'im ma'ana kafili ni ne zan take responsibility ni ne zan ɗauki nauyi ni zan kawo muku shine wa ana bihi za'im ni zan kawo muku abinda aka faɗa ne waye ya faɗi wannan almu'azzin ɗin nan wannan mai yin shelan shi ya faɗa wa ana bihi za'im to bari mu ji me aka ce قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين sai suka ce qalu tallah suka ce tallahi dai dake da wallahi kakan iya cewa wallahi ko tallahi ko billahi duk ana iya faɗa suka ce tallahi muna muku rantsuwa da Allah laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi hakika kun sani mu ba mu zo don mu yi barna a bayan ƙasa ba kun ga wayo sai ba su ce laqad alimtum ma ji'ina li nasrika fil ardi ba saboda suna fasa su kore wa kansu maganar sata fa su fa ba su yi sata ba mu ba mu zo don mu yi barna a bayan ƙasa ba kuma kunna sariqina yawa nan kuma suka ce to mu ko ba barayi bane dan mabarnata a bayan ƙasa su ne barayi to mu ba ma ma barna ballanta mu yi sata وإن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض sata ita ce mafi girman nau'in fasadi da barna a bayan ƙasa sun yi rantsuwa ne ya ko jama'a sun yi rantsuwa akan abin da suka sani yanzu su sun san sun yi sata ba ɗauka aka yi aka cusa musu ba yawa shi sa rantsuwarsu ba ta fada a banza ba kuma sun sani cewa lallai an san halinsu kafin a yi musu awon nan kafin su je wajen sarki sai da kai bincike a wurinsu sarki ya zauna ya bincike a kansu to sai suka ce mai kusu kuma dancan qalu fama jaza'uhu in kuntum kadhibin sai suka ce to shikenan me sakamakon wanda aka kama shi ko sakamakon satar in an kama an yi satar in kuntum na in ƙarya kuke yi idan ya tabbata ƙarya kuke yi kun yi satar to me sakamakon sakamakon me sakamakon hadal fi'il wannan mummunan aiki na sata in dai ƙarya kuke yi to me suka ce qalu jazaa'u جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين Allah sarki ba sani ba da suka yi hukunci ba kansu kaga yadda Allah zai kaddara wa Yusuf dan uwansa da suke ciki ɗaya ya dawo wajen su kenan kun ga annabta ko duk wannan abun fa da yi da wahayi ne kar wani ya dauka ko wani abu ne na rashin kyautawa annabi ne baya tasarrufi da kansa so shari'a ce wahayi ne aka yi masa yayi haka din kar ku manta farkon abin da aka yi ya aka yi zuwa aka yi aka sa wannan kwanan a cikin awon dan uwan Yusuf ko bai ce musu bari in ɗauke dan uwana ba bai gaya musu ba shi ma bai gaya dan uwan nasu ka ce bara ka koma ba sai ya musu wannan hikimar da wannan dabara bayan ya yi wannan ya tambaye su ya ce to ku faɗi sakamako da kanku da kanku suna da garanti malam su ba su ɗauka ba suka ce to shikenan a zo a yi binciken sakamakon duk wanda aka kama shi duk wanda aka kama shi ya dauki wannan kwano na sarki fa huwa jaza'uhu to sakamakon sa sarkin ya rike shi ya tafi da shi kawai mu mu tafiya mu ta subhanallah in dai aka bincika to ai ba sa tsammanin za a samu haka din suka ce in dai har an bincika aka samu wannan tuhuma ga ɗaya daga cikin mu to shikenan a tafi da shi Allah ya ce kazalika najzi zalimin ko kuma su suka ce kamar yadda malamai suke faɗa na tafsiri mu ma haka muke sakayya wa duk azzalimi wana azzalimai haka shine sakamakon su haka muke musu sakamako to sai aka fara bincike kwanukan su ake bincika duk wanda aka bincika abun awansa ya ga babu sai rinka dariya yana ta ba mun fada ba ku ta yi ku ta yi aka yi ta duba kafin kwanan ko kafin a bar hawar dan uwan Yusuf dan me aka musu haka dan a cire musu duk wata shakka an yi ta yi har suna murna kamar bara a samu ba to sai me faru malam فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم shikenan aka fara bincike da nasu dabbobin kowa sai a sauke laftin raƙumin da ya zo a duba a gani in babu sai a ce je ka kai ka tsira shine fa bada bi au'iyatihim qabla wi'a'i akhi ana cikin yi ana cikin yi sun mastakhrajaha min wi'a'i akhi sai kuma gashi an fitar da wannan kwano ko wannan mazubi daga cikin laftin raƙumin dan uwan yusuf shine ce sun mastakhraja ina so ku lura da uslubin da alkur'ani yayi amfani bai ce sun mawajadaha ba ko kuma sarakaha akuhu ba an yi wannan ne dan a kiyaye haƙiƙanin abin da ya faru sun waje da hada man ajiyewa aka yi a ciki da aka zo nema kuma aka same shi a inda aka ajiye bawan Allah shi kuma bai sani ba a lokacin ne burin annabi Yusuf ya cika na son ɗan uwansa ya kasance tare da shi ta yanda 'yan uwan ba za su ji zafin rabuwa da shi ba saboda in kwatarsa ya za su yi wannan sarkin ya mana zalunci ya kwace mana dan uwa ya mana wayo ya yaudare mu ya mana kaza duk za su iya fada ko ba ka ba Allah madaukin sarki shi ya kimtsa masa wannan tunani Allah ce kazalika kidna li yusuf kamar haka ne muka sauƙaƙa wa yusuf kalmar kidna anan tana nufin yassarna kamar yadda imamu sa'idi Allah masa rahama ya faɗa a cikin tafsirinsa kamar haka ne muka sauƙaƙa wa yusuf wannan kaidi shine kidina li yusuf muka sauƙaƙa masa wannan kaidi ya zo manto mai sauƙin sarrafuwa wanda ya samu ɗan uwansa ta hanyar da take ba abin zargi ba makana liya akhudha akahu fi dinil maliki Allah ya ce bai kamata ba bai dace ga Yusuf ba ya rike dan uwansa fi dinil maliki mana a addinin shi malik din a addinin shi Yusuf addinin Allah kenan sakamakon shi Allah bai yadda dan wani yayi sata a dauke shi ba amma su a al'adarsu a wannan gari a wannan lokaci duk wanda aka same shi ya sace wani kaya a wuri na aminci irin wannan to sai a ɗauke shi wannan mutumin amma Allah ne ce ma kana li yaquda akahu fi dinil malik li annahu laysa min dinihi an yutamallaka sariqu baya cikin addinin annabi yusuf a mallake barawo ina fata ana fahimta inda za a mayar da hukuncin zuwa ga dinul maliki to da ba za a rike barawa ba lam ya tamakkan yusuf min ibqa'i akhihi indahu yusuf bare samu damar ya ajiye dan uwansa abin a gurinsa ba to amma me yasa yusuf ya rike shi su ne suka faɗa suka ce in dai ka same shi a wajen kowaye to ka rike shi ina so ku gane dan implication din da yusuf shi zai yi hukunci da hannunsa to da bai zai rike yaron ba so da saboda ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki to dan ya kauce wannan ya san a addinin su a ɗabi'ar su ko a yanda suke al'adar su a wancan lokaci duk wanda aka samu ba matsala a ba da shi kawai shi ya jawo to sai ya musu hukunci da abin da su suke kai bai yi musu hukunci da abin da shi yake kai ba kenan yanzu annabi yusuf ya rike yaron nan ne da wace hujja su suka ce ya rike shi kun abin ya fito fili yawwa sai ya sanya musu ya ma ya ce to me hukunci fama jaza'uhu qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'u shine sakamakon to wannan kenan yayin da yan uwan annabi yusuf suka ga abin da ya faru to abin da babansu ya gaya musu din nan yake cewa kai kar ku manta fa ga abin da kuka mun akan yusuf kuma yanzu wannan din ma kar wannan yanzu ya faru sai suka tuno magana da tijan nan daman kuma sun ce za su je su lallaɓo uban ya sako musu shi to bari mu ji me ya faru malam قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون bayan ya ce makana liya a kuda a kahu fi dinil malik sai Allah tabaraka wa ta'ala ya me ce a gaban? narfa'u darajacin man nasha haka muke ɗaukaka darajar wanda muka so muka ga dama bil ilmin nafi wa ma'rifatit tariqil muslati ila maqsadiha mu ba wa mutum ilimi mai amfani da kuma sanin hanyoyin da zai kai shi ga manufa ta kwarai kamar haka ne muka ɗaukaka darajar yusuf yau gashi na ya zama shine sarki mai mulki amma wa fauka kulli zai ilmin alim saman kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi ma'ana kowane mai ilimi akwai wanda yake sama da shi a ilimi fa kullu alimin fawqahu man huwa a'lamu minhu hatta yantahi hatta yantahi ilmu ila alimul ghaibi wa shahada kowane mai ilimi akwai wani mai ilimin da yake sama da shi haka abin yake ta tafiya har zuwa ilimi inda zai kai zuwa ga alimul gaibi wa shahada bari ka je dan adam bayan wannan abin ya faru me kun su shiru su tafi sai da suka tofa wata magana qalu in yasrik suka ce in dai har yayi sata amma ina so ku lura da maganganu suna da dabara fa bayan an kama shi da abun suka ce in ya sirri in dai har ya yi satan kenan akwai dai nau'in magana cewa kai ai ba sata yi ba an dai wani kulle-kullen ko sai suka ce galo in ya sirri to in ma har ya yi satan faqad saraka akhu lahu min qablu to wani dan uwansa daman yayi satar ai akwai dan uwansa daman barawo ne waye dan wannan sai annabi yusuf ba suke nufi kuma abin mamaki wa sarkin suke gaya wa su ba har yanzu ba su ma gane yusuf dan uwansu bane wallahi malam za ku ji karshen kissar malam abin tausayi da suka gane junansu a gaban yusuf aka karanta masa wannan zance na'am shi ma annabi yusuf ya kulla musu abin da ya kulla musu na dabaru na'am su ma sun yanka masa maganganu irin nasu qalu in yasrik suka ce in dai har wannan yayi sata to faqad saraka akullahu min qablu yanzu jama'a wanne ne sata sama ta tabbata tukunna a cikin wannan jawabin waye sata sa ta tabbata eh ban ji ba a'a a'a in ya sirik faƙad saraka a kullahu min qabl ta waye ta tabbata ta wancan din dan uwan nasa Yusuf kenan dan shi ai cewa kai in har yayi sata to da mun dan uwansa yayi to to in bai yi ba fa dan uwansa bai yi ba dan uwansa yayi to shi yasa kuma dole ne da man kai ma Allah ya jarrabe ka a game da jarrabawa haka suka yanka wa annabi yusuf wannan magana amma ba san cewa shi ma me shi ne yusuf din ba ai wannan falaisa hadha gariban minhu ba wani abu ne ba ko daga gare shi ba faqad saraka akhu lahu min qablu ai dan uwansa yusuf dama ya taba yin sata wai so suke su kubutar da kansu kuma shi dama wannan ɗakin su ɗaya da shi da dan uwansa dama barayi ne kenan ko me yasa suka gaya masa wannan saboda su ba shakikai bane to shine Allah ce fa asarraha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum wannan abu ya bakanta wa Yusuf ya ji ba daɗi Yusuf ya ɓoye wannan abun ma'ana wannan maganar da suka faɗa ya ɓoye a ransa wa lam yubdiha lahum bai bayyana musu ba ai lam yuqabilha lam yuqabilhum ala ma qaluhu bima yakrahun bai fuskance su da mai da martani akan abin da suka faɗa wanda ya gaya musu magana da su ma ba sa so ba kazamal gaiza wa asarra al'amra fi nafsihi ya haɗiye fushi ya kuma ɓoye al'amarin a cikin ransa to za ka iya haka ake so kai ma ka jarraba an gane ku haka ake so kai ma ka jarraba ka zamanto mai mai dabara mai hikima mai wayo mai sani ya kamata mai jin tsoron Allah mai mutunta mutane amma sai ya ce a ransa ƙala antum sharrun makana lalle ku ne kuka fi kowa sharrin mazauni ko sharrin matsayi haisu zamamtumuna bima antum ala sharrin minhu ala sharrin minhu ku ne kuke kan matsayi mafi sharri tunda kuka zarge mu akan abinda ba ma yi ko kuma kuna kan abin da ya fi shi sharri ma tunda ku da kai kokarin jefa dan uwan wannan mutumin a rijiya kuka jefa shi a rijiya Allah ya sani mu barrantattu ne mu kubutattu ne wallahu a'lamu bima tasifuna Allah shi ya fi kowa sanin abin da kuke sifantawa na cewa dan uwansa yayi sata kuma Allah ya sani ni ba barawo bane kuma shi ma ba barawo bane me ya faru قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين bayan sun ba hanyar da suka bi sun gani babu makawa dan uwansu ya rabu da su yau sai suka ba hanya ta tamalluki abinda suke ake nufi taballuki suka bi hanyar rarrashi da neman afuwarsa ko shi wannan sarki to ya dan yadda mana yayi afuwa ga Allah sai suka ce qalu ya ayyuhal azizu ya kai wannan sarki inna lahu aban shaykhan kabira wannan yaron fa yana da uba tsoho ne dattijo mai yawan shekaru wa inna la yasbiru anhu bai zai iya hakuri ba kuma zai shiga cikin kunci akan rabuwa da wannan yaro ya kai wannan sarki ka taimaka mana abinda zaka mana fa khudh ahadana makanahu mun yadda ka dauki ɗaya daga cikin mu a matsayin shi wannan binyamin din wanda ka dauke ɗaya a cikin mu akan ka dauke wannan kai hakuri fa khudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin kai wannan sarki muna ganin ka kana cikin masu kyautatawa wa ahsin ilaina ka kyautata mana wa ahsin ila abina ka kyautata wa babanmu kyautata mana da za ka yi shine ka ɗauki wani ma san jawabin da za mu yi wa tsohonmu amma ka ɗauke binyamin bayan yana jin ciwon an raba shi da ɗan uwansa yusuf kuma yanzu wannan shine ya saura suke ciki ɗaya da yusuf yana ɗauke kewa da shi kuma shi ma a ce mun zo mu koma babu to Allah ka taimaka mana sai Allah ce قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون kaka sara kaka sun ja shi ma ya ja kawai sai annabi ya ce ta ma'ad Allah a'udhu billah Allah kiyaye ni Allah ya tsare ni Allah ya tsare mu gaba ɗaya an na'khudha illa man wajadana mata'ana indahu Allah ya kiyaye mu mu dauki wani ai ba wanda zamu dauka sai wanda muka samu kayan mu a wajensa habba yaya zamu dauki marar laifi mu bada mai laifi haba ni ba zan yi haka ba wanda muka samu kaya a wajensa tunda kun yarda dan uwanku shi ya dauki kaya to shi zan rike dan Allah ku lura da shi kansa uslubin Yusuf din dan a tabbatar muku ba satan akai ba bai ce qala ma'adallah an na'khudha illa man sarakana mata'ana ba wajadna mata'ana inda bai fada ba bai ce kalmar sarika ba saboda ba satan akai ba yace in ku ne haka ko muka yi haka inna idan la zalimun to lalle mun zama azzalimai haisu wada'na al-uqubata fi ghairi mawdi'iha ta yadda muka sanya a kukuba ba a inda ta cancanta ba don me za mu zo mu ɗauki wanda bai ji ba bai gani ba mu ɗora masa laifi haba sai ka ce najeriya abin zai yi malam ba haka kuke yi ba haka kuke yi haka kuke yi da alƙalanku da lauyoyinku da masu kuɗinku da masu hanyarku sai a zo a tafka rashin mutunci a anguwa masu barnar su gudu kuma an san su ana da labarin sai a zo kawai a ce a zo a yi kame sai a zo a kama wani yana gasa ko yana gasa tsiransa ko yana dafa indomi ko ya kasa shayinsa ko ya fito kofar gida zai buga babur ɗinsa kawai a kama shi akwai waɗanda har yanzu suna nan shekara da shekaru akan tuhuma ƙarya kurin irin wannan kwashe-kwashen shekara shekaru sun ma ɗauke tsammani a kurkuku kawai za su mutu irin wannan hayaniyar da ake na kashe-kashe da waye kawai a zo a ɗauki bura'a ka san me yasa ba a fito da shi ba saboda bai da gata bari in gaya maka maka sani ba in dai maka da gata a ƙasar nan in ka shiga kurkuku sai dai Allah ne zai fito da kai kawai akwai waɗanda suna nan wallahi tallahi a ɗaure malam Allahu a'lamu kusan ranar da za a fitar da su kuma ba su da laifi ko na tsinke a ƙasar nan ne ake irin wannan abu a zo a tafka rashin mutunci a can wurin sai bayan kowa ya gudu kawai sai wai washe gari sai a zo wai a yi kame duk makocin gurin a kame su yan fashe da makami su zo su yi fashi su fasa wani banki su ɗebe kuɗi wai duk sai a zo a ce wai wai ai ka'ida ce ta gwamnati ka'ida ne na bincike wai mita kaza duk wanda yake wurin wai sai an kama shi ita ka'ida wannan ta Allah ce ai ba ka'ida Allah bace ba wani dan adam ne kawai ya zauna yanke hukunci wai duk wanda yake mita daga nan mita wuri in mita kaza yake wurin to in an gan shi a kama shi a wurin wai daga baya a zo a yi bincike a dawo da shi to binciken binciken da ba a yin sa akan adalci binciken da ake yin sa akan zalunci yanzu ba ga mutane nan muna gani ana fada an sassaci kuɗi a ƙasa an kaka masu an faɗe su a jarida ana ta yaɗa wani ya saci kuɗi wani ya saci kuɗi amma da yake masu binciken ba Allah a kansu shi shugaban ƙasan ya ba da oda ya ce ayi kaza ayi kaza su kuma da yake corrupted ne sun lalace kuɗi ne a gabansu sai barayin gwamnatin da suka saci kuɗin su rinka tura musu miliyoyi sai a ce kai kuɗi tabbas mun sata nawa za mu fitar da kai ka kashe maganan nan shi kansa shugaban kasan ba sai alkali yayin shari'a ba kafin na ya dauki hukunci ko shi yake hukunci da kansa to matsalar da Buhari ya samu kenan yana da yan kami tabbas da sojoji da yan sanda masu kama har sojojin ma da wanda aka kama su tabbas yana da su yana da yan jaridu da za su buga amma yana da matsalar alkalai da lauyoyi a yanzu a Najeriya ku faɗa kan ku tsaye sai wanda Allah ya kubutar da su su da kansu sun sani kuma suna faɗa idan ka ga barayin nan da suke satar kuɗi waɗanda suke ɗebe kuɗin al'umma suka ɗiba aka kama su ba a yi musu hukunci ba ka tabbatar alƙalan nan su ne rashin gaskiya ha'inci wani babban mutum ne yake gaya mu ya ce malam kenan ya ce ku dai a ta wa'azi dai a ta addu'a ya ce ai duk mutumin da ya saci sama da biliyan ɗaya a najeriya sai in ya ga dama ne za a kama shi kuma sai ya ga dama ya dawo da kudin ya ce ba dai lauya ba za a kira ba ba dai constitution ya ce a kira lauya ba ba dai karshen ta dai alkalai ne za su yi ba ya ce ai an gama biliyan ɗaya miliyan nawa ne aka ramkala miliyan dubu to ka gaya min a najeriya wani alkali ne ka saci biliyan ɗaya miliyan dubu ɗaya ka ware masa naira miliyan ɗari ka ce masa ga wannan ka sha ruwa lauyoyinka ku zo kuma a ware muku naira miliyan 150 tun da kuna da yawa ku je ku sha ruwa wani lauya ne mai sa wani kod da wani wata hula da wani necktie za ka ɗauki wannan kuɗin ka bashi ba zai karɓe su ba kuma wani alkali ne shi da alkalin da ya san shari'ar da yake yi ba da littafin Allah yake yi ba ka gaya mun alkalin da zai iya shanyewa ya tsallake wannan naira miliyan 100 watakila motarsa fa tura ta ake anguwarsu Allah wallahi to ya saci miliyan dubu ya a cikin miliyan dubu din nan ya yi sacrifice din miliyan ɗari biyar ma ka zai iya ma ya haƙura ci ɗari biyar ci ɗari biyar ko ɗari uku ko ɗari biyu in zai zai bayar da wannan ya tabbata zai kubuta zai dawo da kuɗin zai dawo da shi ba shi yasa wallahi malam wasu ne suke dawo da shi amma wasu har yanzu sun rike sun ce ba za su dawo da shi ba wani wani ya faɗa ya ce malam ai mun hadu da su barayin kuɗin nan da yawa waɗanda ake sun sassaci kuɗin nan mun hadu da su a makka sun je umra suna ta dawafi Allah Allah karka ba su sa'a shi fa barawon da ya saci kuɗin ana nan ana buga shi a jarida ana cewa ya saci kuɗi sai abu nan suna nan suna ta dawafi Allah kada ba su sa'a kuma suna cewa wallahi tallahi ba za su dawo da kuɗin ba ba dai shari'a ce za a yi ba iyakaci ina ce shari'a ne za a yi to a je a yi shari'a malam har buharin ya gama shekarunsa ga baki ɗaya ko hudu ko takwas ba a gama wannan shari'ar ba haka najeriya take yanzu da an yi abu hu a tafi kotu da kotun ta zauna sai a ce bari a sake zama sai bayan wata uku da rabi kawai ka je ka ci gaba da walawarka ba ba ga shugaban majalisar dattawan ba shugaban waye din da sanad din ana ta faɗa an yanyi kaza ya ɗauki kaza scandal kaza shugaban wanda shine na uku ba a Najeriya gaba ɗaya abun kunya amma mene matsala ce ta kotu ba dai kotu bane har buharin ya gama mulkinsa na rantse da Allah in dai ba waɗannan alƙalin ya kakkaɓe ya nemo su masu tsoron Allah ba har ya gama mulkinsa ba za a gama shari'ar ba kuma ba za su dawo da kuɗin ba to wannan shine hakikanin abin da yake faruwa in dai ba a daina cin hanci ba shine corruption din da yake ta kokarin ya hana to masu kokarin kama masu corruption din su ma they are totally corrupted ko ba ka bane ba they are corrupted to shine abin da yake faruwa yanzu lalle ana ta bincike ana kama an rufe gidan wane an dakatar da bankinsa an yi waye an yi waye duk ana yi amma har yanzu ba mu je muka je wanda aka rufa shi da duka aka ce kawo kudin kawo cek ɗinka na banki bari mu je mu kwashe ba to gwanda ma wanda kudaden suke a kasashen waje ana nan ana hada kai da sauran kasashen wajen cewa za su bada wannan kudin to yan Najeriya fa waɗanda aka kama suna zuba kudi a sok away fa gidan kashi a karmakallah da wanda aka same shi da dalolin kudi a cikin jib jib jib malam gidansa ne motoci iya ganin ka na hawa sababbi an dauka irin na fita yawo ne shakata ashe daloli ne a ciki ba dai kun ce kun kai BVN banki ba to ba sai sun kai bankin ba yanzu malam tono ake mutum a karkashin gadon matarsa yake sa a tona masa rami kamar rijiya ai masa matakala da fanka da AC da komai da sip sip ya zuba ya in ya zuba ya je zuba dalolin kudin sa ana nan ana fesa musu magani ana sa musu turare da AC da komai yana kwance a kai in ya tashi bukata sai ya bude da matakala zai shiga ya ɗebi abin da zai ɗiba ba banki bane an daina kaiwa bankin ya yadda an barawo ya zo yan fashi za su dake shi akwai inda yake ajiye wasu miliyoyin kuɗi ko dalolin kuɗi a gefe sai ce ba kuɗi kuke zama kuɗi wucan su gama ɗiba akwai wanda fa ya fi karfin dan fashi ma dan fashi ya zo ya ɗebi mai ma duk abin da dan fashi zai ɗiba fa sai dai ya ɗiba ya tafi kawai haka wani barawo ya zo ya shiga mai gida yan fashi wai za su yi tiye dariya ce ni za ku yi fashi ni za ku yi fashi ya ce ai fashi ɗaya da za ku mu kashe ni ba kuɗi kuke so ba wala mala ya buɗe musu ta durowa shi kansa dan fashin da ya ga kudin hede ya durkusa kasa dan bala'i ya da ko buhu ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba ya ce ya ishe ka ya ce alhaji ya isa ya cika buhu ya loda ya ce ba ihu ba komai kuɗe bi iya ɗiban ku suka ɗiba suka ɗiba wani ma da ya zo ɗiba ana ba da labari ya manta bindigarsa a wurin to me zai da ita kayan banza ya gaba kawai da ita malam in na ga dama zan iya ce maka duk duniya babu barayi gafiyoyi da beraye masu satar kudin al'umma irin 'yan najeriya ba a yanzu dai a yanda abu yake barayi dai barayi na a'udhu billah bari yi shiru kada ni ma zo a sace ni to ai gaskiya ai za ku yi addu'a ko to sai ku dafa da addu'a dan waɗannan tsinannu mutanen malam sai dai addu'a sai da salatin annabi sai da la haula wala quwwata illa billah to corruption lalacewa lalacewa wallahi tana daga gare mu shi yasa duk abin da kaga Allah ya jarrabe ka da shi malam a wannan kasar ku sani wallahi tallahi ku daina zuwa kuna zagin shugaban kasar nan kuna bata kanku lokaci ne wallahi kun yi addu'a Allah ya amsa muku addu'a kuma wallahi da ba wannan mutumin ne ya ci gaba ba Allah kadai rabbul izzati shi ya san halin da muke ciki a ƙasar nan saboda sun gama kashe kuɗin ƙasar gabaki ɗaya kafin a zo a yi makamfan ɗin nan ba komai ana faɗa empty fa empty ya karɓe ta ƙasar empty ba komai kuma ya yi abin da yake ba a taɓa yi ba a tarihi a Najeriya ya zo ya yi budget ya ce ya samar da kuɗin budget ɗin nan daga cikin kuɗi a cikin ƙasar ba tare da kuɗin man fetur ko naira ɗaya fa babu a cikin budget ɗin bana naira ɗaya ba shi ne aka dogara da shi ba ba an ce da kuɗin fetur aka dogara ba to ya ce shi bai ma aiki da kuɗin fetur ɗin ba da kuɗin gida zai yi aiki da rabanan da ake karba da kuɗin wanda wancan wancan ya sace da wanda wannan shi za a hada kuma komai normal tamam kuɗi kuma suna da naira ɗaya ba a ɗauka ba cikin kuɗin fetur wanda fetur ɗin da shi suka dogara su magabatan a sayo shi idan aka sayo shi sai a kawo yamcin jirage sai a ɗauka a hoto ga sunan sun zo kamar guda ɗari sai su daɗa komawa sai a ce kuma an ba su crude oil sun tafi kuma ba a sa ba duk zuwan da zai rubuta za a ga sunan an kawo kuma babu haka ba ake yi amma talaka da bai sani ba yana ta faɗin magana yana ta zagiyar ku bari in ya gama shekara hudunsa bai muku komai ba to sai ku yi zagi bil haƙi ba wanda ya isa yi magana amma ku yi mai uzuri a matsayinsa na musulmi mai ashadu Allah ilaha illallah kuma ya gaya muku tun yana zaben ku ya ce kuna son gyara ka ce eh to za a dan sha wahala fa aka ce ba komai ba ba ba haka kuka gaya mai ba to yanzu kun zo kuna la'anta kun zo kuna zagi kun zo kuna faɗin maganganu wa kuke da shi a ƙasar a irin yadda ƙasar nan take ciki a yanzu wa kuke da shi wanda ya fi wannan mutumin aminci da gaskiya da zai iya saita muku ƙasar ina jin kowane maki ya san ba wanda ya kai mutumin nan a zahiri dai a yanzu da ya bayyana wa kuke da shi ba ku da shi kaddara sai ta bare sai ya sauka ko ya mutu ko kuka kashe shi ko kai mai ta wa kuke da shi ba ku da sai wanda Allah ya jefa ba su shirya barna da fasadi galiban ƙasar nan ta ginu ne akan mugun monopoly duk wanda ya samu abu sai ya wawure shi shi kadai ya ɗebi yan uwansa ya ɗebi kuɗi ya ɗebi dukiya ya ɗebi arziki suna ta tara kuɗin suna mutuwa amma ba su hankalta ba to shi yasa mutane su yi haƙuri kai ka roƙi Allah ka gaya wa Allah har kuka an yi kuma Allah ya baka to ka kyauta da zato ka faɗi alheri wallahi ko arne ne aka zaɓe shi ya kamata a yi masa uzuri a ɗan bashi dama yadda yanayin ƙasar take tunda kowa ya san babu kuma yannan yanayin babu ɗin fa duk duniya ne haka wannan shekara kuma ta zo kowace ƙasa tana kukan tattalin arziki iya daidai gwargwado iya na nata iya rashin ƙarfinta iya wahalarta uku alhamdulillah da sauƙi ma har yanzu ba wanda yake zuwa ke cin ganye har yanzu har yanzu kuna ɗinka riguna har yanzu ba a daina yin gini ba har yanzu siminti wahala yake a garin nan har yanzu in kun fita wajen gari babu kuɗin fa ana la'antarsa ana zagin sa amma ana gini har yanzu in ka je a kija da inda ake sai da motoci ana kawo sababbin motoci kuma ana sayarwa har yanzu mutane suna sa sabuwar riga har yanzu ana cin abinci mai kyau har yanzu kuna yin biki kuna kashe wa 'ya'yanku miliyoyin kuɗi har yanzu a najeriya akwai wanda zai aurar da yarsa ya sai mata gado na naira miliyan takwas warai da gaske wancan miliyan uku wancan miliyan biyar har yanzu akwai har yanzu akwai wanda yake yin shatar jirgi ya ɗebi iyalansa su tafi dubai a je a yi fati saboda zai aurar da yarsa har yanzu a najeriya akwai su kudan yi haƙuri idan kuka yi haƙuri kuka ci gaba da roƙon Allah in kuka yi masa mummunan addu'a Allah ya tabar da shi kuma kun tabi ko ba ka bane ba kuma ba yanda za ku yi dai shine dai shugaban walla kullum abin da yake faɗa kenan yake ce ai mai addu'a kaga dadin musulmi kenan yanzu wancan dangiyan ai ba zai ce ai masa addu'a ba shi dangiyan da kuke ta kira wai wani yana cewa wai ya dawo ai wannan malafa sai lahira in bata tuba ma sai jahannama ta daina dawowa kuma mun gama korarta gaba daya ta tafi mutane marasa manufa ya'yan kaji kawai agwagi masu yan caccake caccake burin su kurin ai sata a kawo musu kuɗi su ci me amfanin wani ya sato kuɗi ya ba ka gyara gida me amfani ya sato kuɗi ya ba ka je kai walwala me amfani ya sato kuɗi ya ba ka je kai kaza a ɗebi dukiyar al'umma me amfani ba amfani wallahi sata dai bara mu taba goyon bayan sata ba kuma muna nan muna goyon baya tatsa dai duk wani kwarawo a tatse shi ai kwarai da gaske a tatse shi a dawo da kudin baitul mali a zo a yi wa mutane aiki da shi a yi gaskiya a huta ar ne ma wanda yake bai hude ma yana faɗan alheri yana faɗin maganganu na kwarai cewa Najeriya future ɗinta zai yi kyau inda za ta samu 'yan shekaru aka tafi haka dole dama in za ka yi gyara sai ka wahala kowannen ku ya sani idan zan gyara gidana sai na bubbuge wani guri na fafashe wani wuri dole in tashin kama gidan haya ko in koma gidan dan uwana in yi ta hakuri da zama a wurin kafin in gama gyara ko baka bane idan mota ta ta lalace dole in kai ta gareji bakanike ya ce bara a gyara ta ba sai bayan kwana uku saboda sai an siyo safaya fat kaza safaya fat kaza idan rijiyar gidanka ta rufto dole sai ka nemo masu aikin da za su yi maka gyara su yi maka kaza ko ba haka bane ba a yanzu ba a cikin kuncin da ake ce an yi ciniki an gama ciniki da lalewa da kasar china za su zo tona refinery sababbin refinery bayan wanda muke da su guda uku kuma ɗaya a arewa a nan kogi yanzu a kogi za a yi refinery fa matatar mai a nan kogi ita kadai aka yi mana wannan wallahi arewa an yi mana kuma dubawa aka ina ne inda yake da man ba wai don wani abu ba bayelsa da da da kogi da ina ne da ina ne da lagos lagos ma za a daddada kare kuma ga wata da dangote yake yi a lagos yanzu wannan ba ci gaba bane kuma zaman lafiyan nan kadai da aka samu alhamdulillah akwai lokacin da aka yi wannan karatun ma ba a zuwansa kuma in na ce zan zo bara ku zo ba ko ba ka bane ko tambaya na ma a bugo waya ce mala yau akwai tafsiri ba yi sai da aka gari yayi warwar garin nan sai da aka zo na rantsa da Allah babu gosulo ka nemi masu motocin ina suke babu kowa ya gida da rana da yamma ba gosulo kasuwanni ma nan dardar ana cikin tsoro ko ba ka bane ba duk ba mun yi wannan zaman ba to duk wannan abu yanzu alhamdulillah za- daga nan wallahi wata ran nayi tafiya daga nan har Sokoto tun da ina jin karfe hudu muka fita daga nan na asuba hudu za mu tafi Sokoto muna so mu je mu sallar juma'a can muka kama hanya har muka isa garin Sokoto nan babu dan sanda ba soja ko daya lafiya lau ba wanda ya tsare ba wanda ya ce kaza da ba checking point ma sai ka tarar da 350 ga dogon layi na fitar hankali sai kai awa uku a check point guda daya kuma ana zuwa za ka wuce a zage ka a ce na wanyawo hausa ko ba ka bane ba a garin nan wani irin wulakanci ne ba a yi mana ba an an daki mutane an sa sun yi tsallan kwado ka zo da matarka a sa ku yi tsallan kwado saboda ka goyo ta a babur ko ba ka bane ka zo kana alhaji da mutuncinka wani arne soja ya ce fita sai ka tura ta ko su toshe hanyar ma su tsaya suna shan taba ko suna shan giya su kuna kallo ko hon ba a yi idan kai hon wayo ka shiga uku duba an yi a kasar nan amma yanzu duk Allah ya taɗaice an samu sauki wannan kaɗai bai saba ku yi wannan bawan Allah addu'a ko shi kaɗai ya gama ya tafi wallahi ya biya bukata Allah ya mai albarka kuma har yanzu baka tuhumansa cewa ya karɓi kuɗin wani ya sa aljihunsa ko ya karɓi kuɗin wani ya rike baka da shi laifinka me yasa aka tatse masu gidanka da suke kawo maka kuɗin kamama kuɗin banza yanzu ne za ku gane rayuwar ta reality yayi da da ƙarya ake yi wallahi malam wani dan uwan ce mu malam yanzu fa Abuja school fees ma baya biyuwa makarantu masu tsadan nan makarantu masu shegen tsada mutum ya dauki ƴaƴansa ya je kai makarantu masu bala'in tsada yanzu an kasa biya to babu saboda daman satowa ake a zuwa ɗebo a raba a basu so mutane ku faɗi alheri ku yi addu'a ta alheri ku yi addu'a ta alheri ku faɗi magana mai kyau ku yi haƙuri ku jira duk lokacin da aka ɗora naman kai a wuta ba a masa gaggawa barinsa ake sha wuta idan ya kwana gobe da safe sai a gyare shi da biredi ara mai na muka tsaya ne ya ce to lalle idan mun yi haka to mun yi zalunci na ci gaba mu je malam فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين yayin da yan uwan shi annabi Yusuf waɗannan mutane gaba ke suka ɗauke tsammani shine istai asu suka ɗauke tsammani daga Yusuf cewa zai musu afuwa da karɓan wani a cikinsu ya ba su ɗan uwansu khalasu najiya sai suka keɓance suka haɗu suna munajati suna ganawa najiyan ya jauna kenan suna ganawa fi ma bainahum to ga abin da suka faɗa qala kabiruhum sai babba daga cikinsu yake faɗa babban cikinsu alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawsiqan min Allah ba ku sani ba kun manta babanku ya riki alkawari gare ku kafin ku taho kafin ku taho da yaron nan alkawari daga Allah cewa za ku kiyaye wannan yaron kuma za ku zo masa da shi illa an yuhata bikum sai dai in kun halaka ne gabaki daya sannan kuma wa min qablu ma faratun fi yusuf kuma gashi kuma abin da kuka yi wa yusuf irin sakaci da kuka yi akan yusuf a tun lokacin da ya gamata yanzu al'amura biyu sun haɗu muku tafritukum fi yusuf sabiq wa adamu ityanikum bi akhihi a, bi bi akhihi billahi billahi ko billahiqi sakacin da kuka yi akan yusuf gashi kuma yanzu dan uwansa da ya biyo baya kun ki ku dawo masa da shi to ni kan dai ba ni da wata fuska da zan je in fuskanci mahaifina gaskiya ya za mu yi wannan alkawari kuma yanzu mu koma gida babu dan uwanmu falan abraha al-arda ni zan yi ta zama a wannan gari wala azalu biha ba zan gushe ba ina nan cikin garin nan na Yusuf hatta ya adana li abi har sai in babana ya ji labarin hakikanin abin da ya faru ya min izini ya ce in dawo gida amma in ba haka wallahi ina nan tare da dan uwana sai na ga abin da ya dauke du- ya tare wa buzu na tsiko yake cewa me ya tare ya ture wa buzu na tsiko kai ma kai ma ba kai ba wanshi bane ba kai yace ina nan hatta ya azana li abi aw yahkum Allah li ko kuma Allah ya mun hukuncin da yayi ko mutuwa ko kuma wani abu wa huwa khairul hakimin lalle Allah shine mafi alkhairin masu hukunci to bari mu ji me ba ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا na'am وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين yace da su ku koma wajen babanku ni dai baran je ba amma ku kwa iya zuwa irji'u ila abikum ku koma wajen babanku yana musu shawara kenan faqulu ya abana inna ibnaka sarak ku ce da shi ya babanmu to fadanka yayi sata kuma an kama shi da abin da ya sata din gashi gashi abin da aka same shi an samu kwanan sarki a cikin kayansa kuma mu muka faɗa cewa duk wanda aka sami kwanan nan a wajensa a rike shi ba ma kunna lil ghaibi hafizina mu ba mu kasance masu kiyayewa bane dangane da gaibu law kunna na'lamul ghaiba da mun san gaibu wallahi da ba mu yi kwadayin mu fito da shi ba da ba mu yi kokarin mu matsanta maka ba ya baba mu dauko shi da mun sani wallahi da ba mu tabo da shi ba shine wa ma kunna lil ghaibi hafizin to sai ce me واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون amma idan baka yadda da mu ba ya kai baba ka tambayi wannan alƙarya ka tambayi wannan jama'a I- in shakakta fi qaulina kenan idan abin da muka gaya maka akwai shakka to shikenan eh, is'alil qaryata allati kunna fiha tambayi alƙaryar da muke cikin ta wal ira allati aqbalna fiha da karabka matafiya da muka fuskanto a cikin su su ai sun san labarin abin da ya faru kuma sun san a gari ga abin da Yusuf ya yi wa inna la sadiquna kuma lalle mu masu gaskiya ne ya kai baba ba mu yi maka ƙarya ba kuma ba mu canja maka ba alƙawarin da muka maka yana nan amma ɗanka shi ya je ya sata na'am قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم sai ya ce kash bal sawwalat lakum anfusukum amra yayin da suka zo wurin baban suka bashi labari suka ce kai dai sai dai ya ce ku dai rayukan ku sun tsara muku wani al'amari kawai wa sabrun jamil ba abin da zan yi sai haƙuri mai kyau sabri sabrun jamil zan yi haƙuri kun ga ya koma ga Allah asallahu an ya'tiya ni bihim jami'a da sannu ni ina da yaƙinin Allah zai kawo mun su gaba daya a har wannan Yusuf din kenan hashi da aka ce ya mutu hashi da aka ce ri- kura ta cinye rigarsa gashi a ta cinye shi da an dawo da rigarsa kaga ashe da cijin tun dama bai ma yadda Yusuf din ya mutu ba malam kaga annabawa yanda Allah yake fidin din su daga wata fida Allahu alamu biha yace asallahu an yati ni bihim jami'a da sannu Allah zai kawo mun su gabaki daya innahu huwal alimul hakim lalle Allah shine al alimu shine masani dangane da halin ƴaƴana da irin kullakullan da aka yi mun al hakimu kuma shine Allah mai hukunci ah, wato wanda ya iya- yake da hikima a cikin hukuncinsa baya yin hukunci na- na na kuskure tabaraka wa ta'ala to wannan shine iya abinda zamu tsaya to wani sati kuma zamu ji me ya faru bayan wannan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya asafa
الله
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abu na farko addu'a ce ta musamman ake da bukata daga 'yan uwa wanda duk wanda ya zo wannan masallaci ya ga akwai nau'i na canji a ƙasa a ƙasa a shimfiɗa kafet ko ba ka bane da ba wannan kafet ɗin bane ba wani bawan Allah ne mai san alheri Allah ya azurta mu da shi ya zo ya shimfiɗe wannan masallaci gaba ɗaya da wannan kafet ɗin sannan tsohon kafet da muke da shi kuma ya ɗauki nauyin kai shi wajen wanki a wanke shi gaba ɗaya a zo a ajiye shi saboda gaba kar wani ya aiko ya ce a bashi a masallacin su ba yawwa wannan din ma za a iya cire shi wata ran aka yi wanki in an cire kafin ya dawo sai a sa tsohon wani na san ina da yan uwa mabukata wani yanzu sai bugo waya da daddare ya ce akaram kalla kafet din nan da aka canja akwai masallacin mu anguwar mu ba taimaka mana haka wani ɗazu ya bugo mun waya tun daga jihar kaduna dan uwa ne mun taba zuwa mun yi wa'azi a garin su wani kauye ne can ce wallahi da Allah ya bugo ne ya mun maganar inji janareto da zan ba su a masallacin su na ce to wallahi malam masha Allah masallaci wata baiwa Allah ta gina mana masallaci na sallah da abin nan komai da komai amma muna da matsalar janareto tsohon janareto muke da shi muka ce bari mu bugo maka malam a sama mana janareto na farko dai a nan Allah ya saka masa alkhairi kyauta da zato da kuma gajeren tunani yanzu a nan Kano masallatai ɗari nawa ne suke da buƙatar a sai musu janareto ɗari nawa suna nan bila adadi akwai masallatan da ba su da ma janareta akwai waɗanda shimfiɗa ma tabarma ma ba su da shi to kaga dai ko sadaka ne cewa kai kairu sadaka ce an zahari ginan ai mafi alherin sadaka sai ka bada gida ya ci ya ƙoshi kuma ni na kasa gane mutane me suka fahimci harkar da a wannan shin wai da ka zama malami mai wa'azi shikenan ka zama mai kuɗi ne kusan cewa masu wa'azin nan sun fi ku talauci ba ba su da kuɗi inda muna da kuɗi ai da kun more wallahi inda wallahi dirar da nayi kuɗi ku kanku wallahi za ku ji daɗi Allah kuwa dan wallahi a majalisar nan wata ran Allah sai dai ku zo ku ga duk wanda ya zo zai shiga nan gurin wallahi sai an bashi kaza ɗaya to me ba ina da kuɗi ba kuma dan littafin da yanzu tafsirin da ake zuwa baku da baku da littafi dai ku a ranar masallaci duk ba sai in sai muku tafsiran ba gaba da ba ku me ni na san lada zan samu a wajen Allah to amma ba mu da shi yanda kuke rayuwa kuna matsantawa ku takure din nan mu ma baka muke lallabawa amma Allah ya muku albarka kyautata mana zato da kuke yi sannan kuma wasu suna ganin cewa tunda kai malami ne duk inda kai magana wani mai kuɗi to zai amsa magana kai ayya ai ba haka bane wallahi akwai mutanen da waya ba za su buga maka ba sun san suna da kuɗi dan kar ma ka ce musu ga wani aikin Allah ku yi wallahi wannan kafet din ina jin na fi shekara uku zuwa hudu da yi wa wani mutum magana na tabbatar yana da hali ni da shi sai Allah ko su jami'an masallacin ba sani ba na yi masa magana ya ce da Allah masallacin mu gashi nan muna buƙatar ga wata sadaka jariya da zaka yi zaka samu lada ba wanda isan ka a gurin ka zo ka shimfiɗe kai tafiyar ka ba wanda ya ganka amma har yau wasan buya ake ta shiga shi nan Allah ya sa wani ya riga shi kuma yanzu abin da ke so gane yanzu su waɗannan mutanen wata mata ta zo ta gina musu masallaci na juma'a fa na ce yanzu ku kasa haduwa ku a tsakanin ku iya sayan injin dubu goma dubu ashirin dubu sha biyar dubu talatin ku ba za ku iya yi ba sai ce ka malam gaskiya ne fa na ce yanzu saboda Allah sai ka bugo mun waya ka ce daga wuri kaza a zo a sai maka inji a kawo muku yau din nan in gaya maka bayan azar ya yafka mu wannan magana na ce ka yi hakuri ba da hali ban samu ba kuma in Allah ya sa na samu da da samu na maka magana warai ga dasu ko na samu wanda in tura shi tukuntawa ko kuwa saboda ai ba tarbiya bane wannan wata mace ta zo ta gina muku masallacin juma'a kuna sallah kun fi mutum 300 yanzu mutum 300 ba za su iya sacrifice su ba da 500 biyar ba 100 300 500 su sayi inji ba za su iya ba saboda kawai ku yan ahalus suna ne kun iya neman taimako akwai wani abun ma na kunya ne ma mutum ya faɗe shi wallahi kunya kunya wallahi Allah ya sauke so wannan bawan Allah da Allah mai addu'a Allah ya masa albarka ya yawaita mana irin su kuma Allah ya wanda ya mana shimfiɗa na Allah ya masa shimfiɗa gidan aljanna kuma da kuke zama Allah ya muku shimfiɗa ni ma Allah ya saka mun da alheri in ji malami na haka yake faɗa ni ma na koya ni wannan yace malam da Allah kai jan hankali ga hukumar 'yan sanda saboda zaka ga an tsare mutum a police station amma ba a ba shi damar yin sallah ko da zai yi wata ɗaya a wurinsu na gode Allah ya gafarta maka ya mai da kai gidanka lafiya wannan magana eh haka ne ba haka bane gaskiya ya kamata idan mutum ya magana ya rinka yin adalci a cikin maganarsa yanzu idan Allah ya tsaye da kai ya ce maka yanzu duk police station ɗin garin nan duk wanda aka tsare shi ba a bari ya sallah haka ne ba haka bane to gwanda idan mutum zai tambaya ya ce a wani police station da ya je aka taba tsare shi ko ba haka bane an hana shi ya yi sallah to wannan sai a yi hukunci wancan police station ɗin yanzu watakila akwai wani ɗan sanda a nan shi ya san police station ɗinsu ba haka ake ba sai ka rubuto min takarda na hauro ka na yi ta yi shi ya san cewa ba haka bane kuma kai ma ka sani baka bibici police station na garin nan ka tabbata haka bane so idan za ku yi tambaya ku rinka gyara lamiri ka ce a police station ɗin da ka je kai wani abu aka tsare ka an hana ka kai sallah haka za ka faɗa ko ba ka bane na sani zai iya yiwa a samu wanda suke hanawa akwai ɓata gari watakila kuskure ya ci mai dujin watakila ba musulmin kirki ba ne ba ko kuma ma kafiri ne maƙin addini amma akwai wuraren da wallahi arni ne zai zo ya ce tashi kaje kai sallah ni na san da wannan so inda suke yi din suke hana mutanen to sai ka gaya mana ina ne police station din ba sai an faɗa laspika ba ka rubuto ko ka yi waya ka faɗa za mu nemi hujjoji da dalilai a gunka kuma mu ma muna da manyan 'yan sandan da muke da alaka da su da za mu yi musu magana su yi magana a wurin to amma yanzu ni kaga ban san ina bane ko ba ka bane ba so kuma kaga ba wani abin da za mu iya yi saboda ba mu san ina bane ba kuma akwai complaint public complaint ba ana suna cewa ita rubuta ba duk abin da ake da shi na complaint rubuta takardar nan da ka aiko ka gyara ta da turanci ko da hausa ka tafi bamfai ka je kana neman a baka box din da ake sa complaint ko ka je ka nemi dan sandan da yake da alaka da harkokin mutane ka gaya masa ka ce ga kukan ka kai masa kai ma za ka iya yi ba sai malamin ka ya je ba dan ni yanzu na je ma cewa za a yanka mu ne kaga kai ma zaka kuma ba su ma komai ba ba wai da mutum ya je police station sai a kama shi ba wani abu akwai abubuwa na wayewa da ya kamata mutum ya yi shi ko kun yi shi amma sai mutum ya rubuto takarda ya aiko shi wajen karatu kana tsammanin an faɗa ana wajen karatu ya gyaru kenan ba haka bane ba su ma ji ba wannan ce da Allah malam menene hukuncin mata da maza da suke hada group group a facebook ko whatsapp suna ta yin fasikanci to ai kai ma ka faɗa kuma ka ce mai hukunci suna fasikanci a tsakaninsu kuma suna tura bidiyo na batsa kala-kala da Allah mala a faɗakar da mutum da mutane don abin ya yi yawa yanzu na'am ai waɗannan abubuwan da ake ta yin ko shi zai sama a yi tsada fetur ɗin ai ƙwarai kuwa ko bai zai sa ba waɗannan abubuwan da ake ko shi zai sa buhun shinkafan ya tashi waɗannan abubuwan da ake na fusatar da ubangiji ko shi zai sa wannan mugun zafin da ake ta yi zafi kuma ba ruwa sama a bushe take garkaf wasu garurukan kuma wallahi ana ta ruwa ruwa mutane suna sakin jiki ba sa gane cewa akwai fa illa kaga ana yin ruwa a wasu wurare kai a garin ku ba ai akwai alamar tambaya a garin ku dan ya zo a nasi Allah yakan iya rike wa mutane ya hana su ruwa saboda sabon su iya yawa ya kamata ka sani so irin wannan abuwa wannan is common wani abu ne kowa ya riga ya sani mutanen da kake tsammanin na kirki ne sai ga suna musharaka da wasu groups ana tura batsa da tsiraici a kasan nan ta kai mutum zai zo ya cire al'aurar sai ya dauki hoton ta ya aika wa yarinya ita ma ta dauki hoton al'aurar ta aika wa wani duk abin da aka ce maka ana yi akan wannan babin ba abin da ba a yi matar aure ma tana yi da wani mijin mijin ma yana yi da wata matar a cikin ku ku hausawa musulmi za ka ga page ɗin mutum ko wall ɗinsa sunansa musulmi ne wallahi tallahi za ga ya ɗauko mace tsirara da al'aurata ya posting kuma ‘yan uwansa musulmi Ahmadu Musa Garba, Yauta, Suleimanu, Dawuda, Ayyuba da Yakuba, da wane ne sunan musulmi masu ma sunan annabawa su ne za ka ga suna kwamenti shaggewa ne kai amma fa ka burge mu da Allah ina za mu samu kaza yanzu din nan idan ka je ka bude za gani musulmi da wahala ma ka ga wani kafiri wai yayi postin wai tsiraicin mace ko kuke ku ya ku ko kuke ku ya ku da kulla alaka da 'yan mata na banza ta facebook ko ta whatsapp akwai yaran da ta dalilin facebook din nan da wannan whatsapp din ya kulla alaka da wata yarinya a wancan garin take a benue take kafura ce malam amma ta ɗauki hotonta tana yawan turo masu ta nuna tana son sa ya yaudaru suna maganganu na batsa kamar ya cinye wayar dan bala'i shi da kansa ya zo yake gaya mu mala yarinya nan ta yaudare shi da yake kafara ce mazinaciya ce kuma daman oba sai da ta san yadda ta yi ta hawo mota ta zo garin nan wata rana kawai tana dira a garin nan sai ta kira shi ce gani fa na kawo maka ziyara ina zan same ka yana rawar jiki yana murna yaron nan ya tashi ya tafi ya je tashar da zai dauke ta ba wanda ya sani ya dauke ta yayi tunani ya za a yi ya za a yi ita ma ta biya musu ma inda za su sauka ma suka je suka sauka a hotel suka je suka a wannan kawai malam ya saki jiki malam ya tabarna da yarinyar nan barna sai da ya ɗebi kwanaki da ita tace to tana so za ta koma inda ta abin nan kuma dai in za su yi aure to ba damuwa wallahi malam tana gama sai ta ce am sorry fa amma ina da kanjamau kwarai kuwa ai da yake kaga shi diga ne haka ya tabiya baki abu da ya je ya barnar to ni ka san ta inda muka hadu da shi abu bi ne ya zo tambaya ne ya zai iya tuba da didda ya san yadda zai barnar amma bai san yadda zai tuba ba mu kuma tunda muna nan a zaune mu muke ba da labarin tuba to bari ya zo in bashi fatawa zai tuba nace nace amma ka san yadda amma ka san yadda kai barnar ko astaghfirullah ba baka iya ba ka zo ka same ni abu na biyu wai dan Allah ko zan taimaka masa da wasu addu'o'i ko da habbatus sauda da zaitun wai wai tunda annabi ya ce shifa'u min kulli da shi yanzu babban abin da ya dame shi ya kamu da wannan mugun ciwon kuma bai taba yin auren farko ba wallahi malam yanzu haka ina ganin yaron nan a ido na na dai dade ban gan shi ba na tausaya masa oba na yi masa wa'azi na yi masa duk bayanin da zan yi masa na nuna masa kuskurensa na ce to yanzu wannan kai kaga sababin halakarka wannan facebook din da wannan wayar ita ta jefa ka bala'i ga zunubi a wajen Allah ga tsageren cewa ubangiji ga butulcewa ni'imar Allah sannan kuma ga mugo cuta da ka liƙa wa kanka kuma gashi ko auren fari baka yi ba kana musulmi dan Kano yar binuwe ta zo ta jefa ka cikin masifa na ce ka je ka nemo ta ka musuluntar da ita ku zauna ku ta yi ku je aminu kano ai ta ba ku kwayoyi ku ta maneji na ce masa kuma wallahi karshen ka mutuwa ne ƙwarai ku daga ciki babu ku na ce ni abbatu sau da annabi ya faɗa shi fa'un min kulli da je ka ɗiba kai ta karanta fatiha iya kafa da ka ga dama wa ma zalika alallahi bi aziz in Allah ya ga dama abbata saudan ta kwantar maka da abu wai ai an ce masa in abun bai dade ba ya je yayi test an gani iya lokacin da suka fara haduwan ne abun ya samu na cita wannan kuma dai malam duk wanda ya bi son zuciya da sha'awa zai ga bala'i ai har yanzu yanzu a garin nan da yawa akwai wuraren da mu ma nan yanzu zamu fara kawo shi duk wanda za a daura masa aure ya zo da takarda ta gwaji kwarai da gaske masallatan mu zamu fara yi a kawo mana takarda an gwada ka lafiyar ka kalau tunda kun ki ku ji wa'azi ita ma yarinya sai an kawo mana dan sharadi ne ba a daura aure tsakanin miji da mata sai an tabbatar da lafiyar su ai ana tambaya lafiya kalau ba ta da ciwon da zai hana ta aure shi to ciwon kanjamau ciwo ne da zai hana ta aure shi shi ma ba da wani la- ba da ci- matsala ba da ciwo to ciwon kanjamau ciwo ne da zai hana a yi aure tsakaninsa da lafiyayya to bara mu zo muna daura auren yaro ya zai zama tantiri ya je can wani wata unguwa ya je samu sale har yarinya da ba taba sanin namiji ba ya je aure to ya maka mata wannan musibar ba zai yiwu ba saboda haka ba laifi bane duk wani masallaci ko limamin da yace ba zai daura aure ba sai an zo da takarda kowa ya je zama mutumin kirki ba daɗi abin wallahi ba daɗi Allah sauki wannan mai ce malam ina yi maka fatan alkhairi Allah ya mai da kai gida lafiya malam sana'a nake yi yanzu ba na samun aiki a taya ni da addu'a in dinga samun aiki to ai alkana ma da sana'ar Allah ya taimake ka eh kai ma masu wannan masu wannan menene eh masu wannan yadda muka faɗa yanzu ta shafe ka kai ma warai kuwa in ana barna sana'ar ma sai kaga kwastoma ma ya daina zuwa Allah kuwa ha wai mai hukuncin uban da yake cewa yasa wai wai jaka mahaukaciya mara hankali dalo dalo diya ko me da balo ko me dikiya da ƙiƙiya yar iska akan wai ta yi masa wani laifi don shi ubanta yake gaya mata wannan lallai wannan uban bai kyauta ba ya yi kuskure sai ke haƙuri ko a gaya mata ta yi haƙuri kar ta rama don in abin ya tsanani za su nemi fatawar su rama ko to ta yi haƙuri amma dai duk uban kirki bai kamata yana gaya 'ya'yansa wannan ba don mummunan magana ce akar makalla yaya matsayin hoton da ake sawa a jikin hoda ko man shafawa ko sabulu ko kwalin turare da sauransu wai shi ma irin wannan in akwai shi mala'ikar rama bai shiga ɗakin ba kwarai kuwa annabi ya zo faɗa ai bai ce banda banda hoton man shafawa ba a hadisin bai ce banda hoton turare ba bai ce banda sabulu ba duk wanda ya ga hoto a gidansa ya cire shi ya yage shi ya jefar da shi in dai hoto yana nan to mala'ikan rahama bai zai shiga ba musamman wanda aka rataya shi yahudawa sun gama karanta mu sun san menene addinin mu baya so suke ta mana abubuwa me alaka sa sabulu a sa a sabulu hoto in ba samu ba ba ya bane to da Allah malam ya ake ziyarar kabarin sunna Allah mai da malam gida lafiya zuwa za ka yi lokacin da ka ga dama ba sai ka ware sati sati ko wata wata ba kai assalamu alaikum أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم نسأل الله لنا ولكم نسأل إيه نعم نسأل الله لنا ولكم العافية ko kuma ina muna neman gafara almustaqbinin min minna wal musakhirina kamar yadda yazo a cikin wata riwaya kai musu addu'a sannan ka je kan kabarin wanda ka kai wa ziyara ka tsaya ka ce Allah ka gafarta wa ne Allah ka ji kansa ko mahaifinka ne ko mahaifiya ko aboki ko malami ko dan uwa ko dangi ko makoci ko mawaye inda musulmi ne ba a zuwa a roƙi kabari sannan ba a zuwa a yi addu'a wai dan albarkacin kabarin Allah ya karba addu'a ba a yin wannan shi mai kabarin za ka yi wa addu'a Allah ya taimake shi wannan bayan Allah ta ce da Allah malam ina so a ƙara yi wa ‘yan uwana mata jan hankali akan min bin mazajensu da kuma yi musu biyayya domin zamani da muke ciki na rashin da'a ne na gode wata baiwa Allah ne wannan ita ina jin tana ƙoƙarin biyayyar kenan ta ce a kira ‘yan mata wajibi ne mata ku bi mazajen ku shari'ar musulunci ne ta ce ku bi kun bi su kun bi Allah wanda ku bata bi mijinta ba to tana yi wa lahirar ta barazana Allahu a'lamu da makomarta kai hadari mace ta fandare wa mijinta ke ma yana binki kullum biyayyar da yake miki ba yana tafiya je nemo miki abinci ba sau nawa zaki tura shi kanki yana ciwo sai miki kafin sau nawa zaki tura shi miki cafane sau nawa zaki tura miki shi ai biyayyar da mata maza suke wa mata ma ai yafi wanda mata suke wa maza saboda gaba ɗaya an kare a kansu ne in kaga mutum ya fita waje nemo su yake nemowa ko dai na cikin gida ya ciyar da su ko kuma ya tara don ya shigo da wata ku bi mazajen ku Allah ne ce ku bi su ga wani shi kuma mutumin ka wai shine wai ya je ya samu wata mace mai abinci ya fita da kudinsa aljihu sai da ya ci abinci ya koshi kuma ya ɗauko kudin nan a iya ganinsa ya bata to sai kuma ta ce bata bashi bai bata ba ta ce tsakaninka da Allah ka bani ya ce ya rantse da Allah ya bata kuma ma sai ma ta bashi canji ina jin ya yanka mata dubu ɗaya yanka mata kenan ya ce sai ta bashi canji ta sa ya rantsa ya ce ya rantsa yarinya nan ta ɗauko canji ta bari ita ta san bai bata ba amma dan kada ya mata fitina wai ka ji wai malam sai dan dan ja gaba na duba aljihuna sai na gaban bata ba kuma ni na dawo ban same ta ba ko ya dawo ya same ta ni in baka same to to ya dawo ya same ta to shikenan ya da an ka dawo baka same ta ba dai akwai hanyoyi da mu idan kuma ka dawo ka same ta to fa ni'ima Allah ya taimake ka kana da takawa kenan to amma shi yanzu ka san me yake damunsa me hukuncin rantsuwan nan da yayi yace wallahi tallahi ya bata kuma yanzu ya gane bai bata ba yana iya faruwa in ban da kai ba ba sai ka duba aljihun naka ba a lokacin rantsuwa ka babu komai akan ka tunda kayi ne akan yaƙini a wannan lokacin kana da garantin ka bata tana cikin yasasshiyar rantsuwa da Allah bai zai kama ka ba tunda ba da gangan kai rantsuwar ba kuma a lokacin da za a duk abin da za a ma za ka ce ka bata sai daga baya ta bayyana cewa baka bata ba to abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tutuma rashi Allah ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh